لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة باب يزون بيان هل تشين شركة كاسوانش wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza ko na sai kaya ka zo ka gani kana so ka ce kana son in sayar ma rabin kayan ka zamo shariki na a cikin wannan kayan ya ce ya halatta wa tauliya shine albai'u bi ra'sil mali ka sayar ma mutum abinda ka sayi naira dubu kawo naira dubu kai ma al'iƙala al'iƙala shi ne mutum ya sayi abu sai ya ga abin bai ko ya mishi wahala ko tsada ko menene bayan cinikin ya an gama cinikin ba shi da iko a wajen ka yi warware cinikin sai ka ce ka sauke mishi awar ya karbi kayansa ya karbi kudin shi ka karbi kayanka ya halatta shi ne imam malik ya ce ya halatta to shi ne matsalan da ya kawo قال مالك إمام مالك في الرجل يبيع البزة المصنف mutumin da yake sayar da riguna waɗanda suke gashi sun fi sun fi nau'i nau'i ga sunan wa yastasni siyaban bi rukumiha yace amma banda waɗannan rigunan masu zane kaza ko masu zane kaza ko masu surfani kaza ko masu surfani kaza إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به yace ya sharadi yace waɗannan rigunan masu zane kaza zan ɗauke su na zabe su wa in lam yashtari in bai sharadi ba an yahtara minhu hina stasna lokacin da ya togace bai sharadi sai waɗannan masu zane kaza ba bai wannan sharadi ba fa inni imamu malik yace fa inni ni arahu sharikan fi adadil bazzi allazi shara minhu imamu malik yana ganin tunda bai shar'i ba to ya zama shariki ne a cikin tufu kayan da aka saya din a wajen imamu malik wa zalika yace abin da yasa haka shine anna thawbayn yakunu raqbuhuma sawa'un wa bainahuma tafawutun fi thamani yace aka samu akan samu tufa guda biyu zanensu iri ɗaya komai da komai amma nagartansu ba ɗaya ba ne ɗaya ya fi su ɗaya tsada akan samu haka haka ne ko ba haka ba ne ba قال مالك الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك بالشرك والتولية والإقالة منه يتي الشرك والتولية والإقالة باب لي في في الطعام أتكن أبنتي وغيره دوانا أبنتي قبض ذلك أو لم يقبض كو يا كربا كو بيت أو كابا iza kana zalika bin naqdi in ya zamana da kuɗi ne kuɗin hannu ne ba bashi ba walam yakun fihi ribhun wala wadi'atun wala ta'khiru wa'annan cinikayya guda uku ashirk wa tawliya wal iqala sharadin su guda uku ne kada a bada riba kada a kada mutum kar a ce sai zuwa wani lokaci kuɗin hannu za a yi to shine sharuɗin ingancin tauliya kenan da shirka da iqala ولا تأخير للثمن فإن دخل ذلك ربح أو وضيئة أو تأخير أو تأخير من واحد منهما إن أنش إن أنسامو ريبا ko aka rage kuɗin wani ko aka samu jinkiri zuwa wani lokaci to me kenan ya zamo ya ce fa innahu sara bai'an yuhilluhu ma yuhillu al-bai'a wa yuharrimuhu ma yuharrimu al-bai'a ya zama ciniki kenan cinikin cinikayya cinikin da akwai abubuwan da zai warware in ya halatta a yi in aka yayi walaisa bi shirkin wala tauliya wala iqala ba waɗannan ka'idoji bane guda uku ba qala malikun imam malik yace man ishtara bazzan aw raqiqan wanda ya sai haja kaya fa batta bihi aka yi cinikin aka gama thumma sa'alahu rajulun an yushrikahu fa fa'ala bayan na sai kaya haja an gama ciniki sai wani zai ce ina son ka share ka ne a cikin wannan hajar da ka saya naira dubu na saya ya ce zan ba da ɗari biyar ya zama nema ina da rabi na zama shariki ka kenan a cikin wannan ciniki an fahimta wa naqada astamana sahibar sil'a jami'an sai suka biya aka biya naira dubu kenan ya ka ka karbi ɗari biyar wajen shi kai da shi kun yi musharaka kenan a cikin kayan sun ma adarka sil'atu shay'un yantazi'uha min min aidihima to sai mas'ala ta faru ainihin wanda ya sayar maka kayan hakkar ma ka share ka wannan yana so ya karbi kayansa ko ya karbi kayansa kai ka san inda za ka karbi kuɗin wurin wa za ka karba wanda ya sayar maka to kai wanda ka jawo shi ka shigo da shi din wajen wancan na asali zai karbi kudin shi ko wajen ka wajen ka zai karbi kudin abinda imam malik yake so ya faɗa mana kenan fa innal musharraka ya'khudhu min alladhi ashrakahu thaman wa yatlubu alladhi ashraka bay'ahu alladhi ba'ahu sil'a bi thaman kullihi illa an yasharita al musharrik ala alladhi ashraka bi hadrat al bay' sai dai wanda aka sharaka shi a cikin niki ai sharadi kafin a kullace niki in mas'ala ta tashi mu duka zamu karbi kudin mu wajen mai asalin وإن مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك كافٍ أتكتنك يتكا أن أهدتك على الذي ابتعت منه ما نحكك ناوجا وندك سي أبو جنش وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه الأهدى قال مالك في الرجل يقول للرجل سي إمام مالك يكاوني ونصاري كما نتنكي يتي متن يتي ممتن ishtari hadhihi sil'a baini wa bainaka wanqud anni wannan hajar kayan da aka kawo kai kana da kudi a hannunka ka saya da ni da kai amma kai ka biya naka kuma ka biya nawa ka biya maka kuma ka biya mini wa ana abi a halaka ni kuma zan je in sayar maka inna zalika la yasluhu hina qala unqud anni wa ana abi wa halaka imam malik ya ce ya yi tun da ya ce ka biya mini ka biya naka ka biya nawa kuma zan je sayar maka ya ce ciniki ya lalace wa yana ba zalika salafin yuslifuhu iyahu ala an biya halahu ya ce ai cinikin salaf kenan ya salaf ne ya yi mishi a kan ya je sayar mishi walau anna tilka sil'ata halakat aw fatat akhadha zalika rajul ladhi nakada samana min sharikihi ma naqada anhu yace in ciniki ya lalace to ai wannan wannan ya san inda zai karbi kudin shi ai ko to shi yasa an samu rikici kenan wannan kuma shi ya karbi kudin shi ina wanda aka ce gashi nan ka saya min ka saya da ni da kai kai ka biya kudin nawa ka biya nawa da naka to shi kenan yace ai ya zama salaf kenan ya mishi salaf kenan to in rikici ya tashi wanda ya biya kudin gashi nan ya biya kudin zai karbi nashi kai kuma kai nakan da ya biya maka waya za a yi wajenka zai karba ko wajen wanda ya ba kuɗin an samu matsala kenan an samu matsala kenan ma'ana fara na fa haza min as-salaf allazi yajurru manfa'atan yace wannan yana cikin bashin da ke jawo amfani qala malik wa la anna rajulan ibta'a sil'atan fawajabat lahu yace da mutum in mutum ya sai abu aka yi ciniki aka gama thumma qala lahu rajulun ashrikni bi nisfi hadhihi sil'a sai wani zai ce to tun da ka saya naira dubu to ni kuma ka share ka ni zan baka ɗari biyar na zama shirikin ka kenan wa ana abi'u halaka jami'an ni zan sayar maka duka baki ɗaya da nawa da naka zo zan sayar imam malik yana kawo matsaloli ne ba irin wannan darussa muke ya kamata a karanta su ba karatu ake yana zuwa sai kawo matsala mai wahala bata halatta ba ya kawo makamanciyanta sai ka duba sosai ka san lallai suna da kamancece ne ya halatta kaga sai ce wannan kana zalika halalan yace wannan tsarin ya halatta me yasa sai yace wa tafsiru zalika abinda yasa wannan ya halatta shine anna hadha bai'un jadidun ai an fahimta ko wannan sabuwar ciniki ne babu zancen haramci a ciki imam malik yana da dukka a cikin a cikin fikihu eh Allah ya hore masa wannan masaloli dalili akan imam malik ya zo ya karatu wajen imam malik imam shafi'i ya koma maka ya zama babban malami bai gaza imam malik ba amma da aka aiko mishi cewa daga madina imam malik ya bar duniya ya rasu ya ce kai ya duniya ta gama yawo yaushe za a ji daɗin rayuwa ba kamar imam malik saboda manyan malamai yadda manyan 'yan kasuwa ke kasuwanci ana ta mene da mai haka manyan malamai ana jira wani matsaloli za su zo ga matsaloli sun zo daga kasan yaman wa zai zo ya warware su matsaloli sun zo ga tambaya ga matsaloli sun shi sun rikice wa malamai wa zai warware su to imamu malik shine ake ake ake daukan mutane a ce wane da wane da wane ku tashi daga kasa kaza ku je har wajen imamu malik kasar madina ku ce ga matsalolin da suka rikita mutane suka rikice ma mutane a nemi fatawarsu imam malik ce ba da fatawa duk lafiya lafiya abinda bai sani ba ba abinda ya mishi zafi tambaya kaza ya ce a'a ban sani ba tambaya kaza ya ce ban sani ba tambayoyin duk ya ba da jawabi kamar kwaya biyu ko uku abinda bai takara ya karya ba sai suka ce to imam malik aiko mu aka yi daga kasan yaman an aiko mu aka yi daga kasan kaza daga kasan kaza daga kasan nijar aka turo mu ko kamaru mu zo katsina ko mu zo sakkwato mu tambaya wa'annan matsaloli to gashi nan mun da akwai kano wayannan tambayoyi gashi ka ce baka sani ba in mun je me za mu fada musu suna ganin ya zama abin kunya kenan daga ai turo mu aka yi daga wani wuri fa wata kasa aka tsallaka kowa aka ce mu zo wajen ka kai zaka zani to mun je me za mu ce musu sai ce in kun je ku ce sa'altu malikan fa qala malikul la adri sai me ku ce ku ce maliki ya ce bai sani ba ku da ba ku sani ba bai zama aibi ba ni ne sai yi karya to shi yasa kalmar maganganun imamu malik suna da albarka fatawoyin shi fikihunsa manya manyan maganganu yake kawowa ba karatu da za a ta yi a gurguje a gurguje ba ana zama ake yi tsoro ko a zauna lafiya lafiya ba sai an ɗauka ɗa'a a zauna awa ɗaya awa biyu a karanta rabin safha magana ce za a tattauna a tantance a yi menene kowa ya je tunani a kai da kowa zama babban malamin fikihu ba a wani sosila ala an yabi alahu an niswal akhar babu ma ja a fi iflasil gharim to imam malik sai ka su mas'aloli kuma ya ce mutum ne ake bin shi bashi dama ba a bayar da bashi sai wanda yake da karfi yana da hali an san zai biya ko to bayan bayan an ba shi ba su suka ta sun haukar shi ya karbi kayan wannan ya karbi kayan wannan ya karbi kayan wannan sai zo ya karye ya tsiyace iflas kenan at iflas taflis mutum ya tsiyace sai zo ya talauce ya karye ya tsiyace ba shi da komai to waɗanda ke bin su ba shi ya waɗanda ke bin shi ba shi ya za su to shine imam malik ya shimfido wace koyin su hanyoyi da za a bi an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم ياتي ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه duk wanda ya sayar ma mutum kaya in ka sayar mishi kaya kowa ya sayar mishi kaya sai ya talauci ya tsiyace ba shi da komai ai za a je a kwaso kayansa a bibbiya mutane ba shi ko to da aka je sai kai ka samu kayan da ka sayar mishin gashi nan a wajensa bai sayar ba bai rarraba ba bai komai ba aka ce kai ka fi cancanta sai a ɗauki abinka a baka an fahimta قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به da ka sayar mishi ba karbi komai ba cikin kuɗin da aka je wani yana bin shi kaza wani yana bin shi kaza wani ya ba shi sayar mishi mota wani ya sayar mishi guda wani sai ka samu kayan da ka sayar mishi din gashi nan bai sayar ba sai ka ɗauki kayanka shi kenan magana ta kare wa in ma tallazi ta'ahu fa sahibul mata'i fihi uswatul ghurama ma'ana wanda ake bi bashin sai ya mutu to wanda ke bin bashi kowa ne ne shi ya zamo yadda kowa zai zo wani na bin shi kaza wani na bin shi kaza haka za a warware kowa a bashi mana in an za a yi a fasantaji ne ko za a wanda ya ga kayansa sai ya ɗauka ko kuwa ga abubuwan da ya bari ba a san masu shi ba kuma dukiya ce arziki ne to ya za a yi sai a bibiya kowa bashi sa sa'an nan kowa ya je kama gabansa قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي ايما رجل افلس دون ديسياتي فادرك الرجل ماله بعينه da kai ka je bin bashi sai ka samu abin da ka sayar masa gashi nan fa huwa ahqqu bihi min ghairihi kai ka fi cancanta a baka da a dauka a ba wani qala malikun sai imam malik yace fi rajuli ba'a min rajulin mata'an fa aflasa al-mubta'u wanda sai kaya sai tsiya ce fa innal ba'i'a idza wajada shay'an min mata'ihi bi'ainihi akhadhahu in ka tarar da kaya ka sai ka dauka wa in kana al-mushtari kad ba'a ba'dahu wa farraqahu koda a ce wanda kake bi bashi ya tsaya ce din ya sayar da wani abu cikin abin da ka iya saya a wajenka sai ka tarar da saura raguwa sai ka dauki abin da ya rage din fa sahib mata'i haqqu bihi min al-ghurama'i wanda yake da kaya ya ga kayansa yace shi yafi cancanta a bashi wannan da sama da sauran waɗanda suke bi bashi la yamna'uhu ma farraka al-mubta'u minhu an ya'khudha ma wajada bi'ainihi wai kasancewan ya rarraba kayan ya sayar da wani baya hana ce ka ɗauki kayanka da ka gani da ka samu sai ka ɗauki kayanka fa in iktaba min thaman al-mubta'i shay'an fa ahabba an yaruddahu wa yaqbida ma wajada min mata'ihi wa yakunu fi ma lam yajidu iswatan lil ghurama'i fa zalika lahu yace wanda ke bi bashin ne an fahimta wannan mas'alar ko qala malikun wa man ishtara sil'atan min as-sila'i wanda sai haja kaya ghazlan aw mata'an aw buqatan min al-ard imam malik ya kawo ta mas'ala kuma to ثم أحدث في ذلك المشتري عملا بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس باين يا سي فيلينك غوننك كو فيلينka sai da ya je gini ya gina gidan ya gina gida akan filin sai tsiyace ya talauci to ya za a yi ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان أي منذ الله يأتي in ka je ka tarar da kayan kai za ka ɗauka ko duk ka sayar mishi fili ko gona sai ya kashe kuɗi ya gina wajen sai ka ce ka tarar daga filinka ko gonarka amma an yi gini a kai ya za ka yi sai mai shi ce a ni wannan haƙina ne ni zan ɗauka hadda ginin da aka yi inna zalika laisa lahu imam malik ya ce ba ka da ikon yin haka fili ka sayar ba da gida ba an kashe kuɗi an sayar da gidan an gina gidan walakin to yaya za a yi ga filinsa yana gani filinsa naira dubu ɗari biyar an kashe miliyan ɗaya an gina gida ya zama na fili dubu ɗari biyar gidan da aka gina miliyan ɗaya ma'ana filin ya zama ɗaya bisa uku na abin da aka kashe kenan ko to sai ya za a yi walakin sai ce to kawwamul buqata wa ma fiha mimma aslaha al-mushtari sai a kimanta filin da ginin da aka yi nawa zai kama summa yunzaru kam samanul buqa sa'anna akalla wannan da filin da ginin duk kwararru su zo su yi lissafi da filin da ginin duk za su yi miliyan ɗaya da rabi to su za su yi miliyan ɗaya da rabi filin kaɗai cikin miliyan ɗaya da rabi zai kama nawa aka ce zai kama dubu ɗari biyar wa kam samanar bunyani min tilkar kima sun ma yukawwana na sharikai ya kuna sharikai in aka ce filin zai kama ɗari biyar ginin miliyan ɗaya to da ginin da filin duka zama sai a ce ai filinka kuɗin shi dubu ɗari biyar ne wannan aikin da aka yi miliyan ɗaya a kan me za a ɗauki ginin miliyan ɗaya a baka saboda filinka na dubu ɗari biyar ai kaga matsala ba ta za ta zo ba kenan ko fi zalikar sahib bukati bai kaza bai hissati to sai a lissafe sai a kimanta wanda ya sai wajen ya tsiya ce yana da miliyan ɗaya da ya kashe wajen kai kuma da ka sayar mishi rabonka shine filinka filinka kudin shi dubu ɗari biyar shi kenan sai a biya ka dubu ɗari biyar ka fita kenan waya kudu lalgura ma'i bi kadri hissatil bunyan to gwargwadon ginin da aka yi na miliyan ɗaya shi ne za a ɗauka a biya shauran waɗanda ke bin bashi kala malikun wa tafsiru zalika an ta kuna ƙimatu zalika kullihi alfu dirhamin wa hamsumi'ati dirhamin yace fassara haka kamar yadda muka faɗa an fahimta فتكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم فيكون لصاحب البقعة الثلث wanda ya sayar gon filin sai a bashi ɗaya bisa uku shine sulusi wa yakunu lil ghurama'i as-sulusani shine miliyan ɗaya kenan qala malikun wa kadhalika al-ghasl wa ghayruhu bima ashbahu idza dakhalahu idza dakhalahu hadha wa laika al-mushari dainun la wafa'a lahu indahu wa hadha al-amalu yace haka tufa ka sayar mishi tufa sai je gyara ya yanka aka duka aka dinka aka yi zurfani sai ka zo ka ce ai wannan kai ka kawo wannan shadda ko wannan tufar sai a ce ai da ka kawo ba haka yake ba za a yi lissafi tufar ka nawa ta kama aikin da aka yi cikin ta zama riga tufar ta zama riga nawa ya kama to sai a yi lissafi daidai da tufar ka sai a baka abin da ya shawarar sama da haka sai a dauka a biya ma'o'in da suke bi bashi qala malikun قال مالك في من اشترى جارية أليس كذلك ها آه. أكرم تانجي فأما ما بيئة to yace fa amma ma bi amina silai allati lam yuhdis fiha almubta'u shay'an illa anna tilka sil'at nafaqat wartafa'a thamanuha wancan abinda imam malik yace filin ka 500 wanda ya saya yayi ginin miliyan 1 sai ai lissafi a baka 500 dinka to sai yace wannan filin ne 500 ba a gina komai ba a kai amma yanzu da aka zo za a yi lissafi rashin filin ya tashi shi kansa ya kai miliyan 100 to ya za a ya za a yi fasahibuha yargabu fiha filin da ka sayar shi 500 ba abin da ya akai amma yanzu da aka zo za a yi lissafi filin farashin filin ya tashi ya kai miliyan 1 ko miliyan 1 da rabi shi wanda ya sayar mishi abin kuma ya zo yana neman bashin yana bukatar filin yana son filin da yanzu fili ya yi daraja ya za a yi walgura ma'u yuridu na imsakaha waɗanda ke shi mai wurin yana so waɗanda ke bin bashi kuma su ma suna so kowa yana son kuɗin shi fito fa inna al-ghura ma yukhayyaruna bayna an yutu rabb sil'ati as-saman allazi ba'aha bihi sai a ce to ku da kuke bin bashi shi ma yana bin bashi amma shi ya sayar to za ba ku zabi za ku biya shi kuɗin shi da ya sayar ولا ينقي ولا ينقصه شيئا وبين أن يسلموا إليه سلعته وإن كانت سلعته قد نقص ثمنها sai a ba su zabi ko ku biya shi ko ku a'a shi a ba shi kudin abin shi ya fita ko kuwa a ku biya shi fallazi ba a habil khiyar in sha'a an yakuza sil'atahu wala tabata lahu fi shay'in mimma al-gharimi fa zalika lahu in ya ga dama yana son a bashi wannan abin amma ba shi da wani bashi a kan wannan mutumin shi a bashi sai ya tafi an fahimta wa in sha an ya kuna gariman min al-gurama'i yuhassa bi haqqihi in kuma yana so ya zamo cikin waɗanda ke bi bashi sai a zame mishi haƙƙinsa da ciki da ke ciki za a zame haƙƙinsa kudin shi dubu ɗari filin shi dubu ɗari biyar ne yanzu fili ya tashi ya kai miliyan ɗaya to shi a cire mishi a zame mishi haƙƙinsa a biya shi sauran sai a biya bukata wala ya kuzu sil'atahu fa zalika lahu ba zai ba zai dauki ba zai dauki filin ba ba zai dauki hajan ba za a zare mishi hakkin sa ne sai a bashi iyaka abin da wa qala maliku fi mashtara jariyatan aw dabbatan to sai imamu malik yace to in mutum kuma baiwa ya saya fa ko dabba ko dabba fawaladat indahu thumma aflasa al-mushtari da ya sai baiwar da ta zo wani sai ta haihu to sannan sai tsiya ce fa innal jariyata aw dabata waladaha lil ba'i illa an yarghaba al-qurama fi zalika fa yutuna haqqahu kamilan yace da bai wanda abin da aka san shi ba wanda ya sayar mishi din sai dai in waɗanda ke bin bashi suna so sai su bashi haƙƙinsa wa yamsikuna zalika sa'annan su rike wannan abin ya ce da haka za a yi a warware wannan matsalar tare da cewa wayannan matsaloli da ake yi fa a a zahir mazhabin malikiya ne in ka je wajen sharhi za ka ga su kansu manyan malam- almajiran imam malik za ka ga wannan na da fada wannan na da fada wannan na da fada babu ma ya juzu min salaf babin da ya zo na abin da ya halatta na ba da bashi ko rance ko ka ba mutum bashin abu zai zo ya biya ka ka bashi dabba zai zo ya biya ka ka bashi mota zai zo ya biya ka to za ya ce ga wan- ga abin da ya halatta ga abin da bai halatta ba قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كربي راكمي وني سو سمارين راكمي نوني to da aka zo za a biya raku masu zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manya waɗanda suka fi abin da ya karba din fa qala abu rafi'in abu rafi'in yace fa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqdiya rajulu bakrahu sai manzo Allah ce kai ka je ka biya shi rakumin sa da aka karba samarin rakumi fa qultu sai na faɗa ma manzon Allah lam ajid fil ibli illa jamalan khiyaran raba'iyan ai ba cikin rakuman ba rakumi irin wannan sai manya-manya waɗanda suke sun fi wannan to yaya za a yi kenan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a atihi iyahu je ka ba shi fa inna khiyara nasi ahsanuhum qada'an fiyayyun mutane su suka fi daɗi wajen biyan bashi eh eh da kyauta to ƙari daban kyauta daban ko ko akwai bam- ba- akwai ɗaya ne ko akwai bambanci akwai bambanci ƙari sai ta yi sharaɗi aka yi maka kyauta kuma ai an ce kai ka bayar kyauta an tsibi nafsu an fahimta? Hmm? eh? ihsani kenan eh Eh, to ihsani ai larabci ne kyautatawa ko fa hausa ɗin قال وحدثني عن مالك عن حمير بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال يتي استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها إذا عبد الله بن عمر يهرن كudi wajen wani da yazo zai biya shi sai ya biya shi da kuɗi wanda suka fi nashi kyau da daraja faqala ar-rajulu sai mutum yace ya aba abdurrahman هذه خير من دراهم التي أسلفتك أي وأن سنفي أبن دنا باكر الشيء فقال عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر يتي قد علمت يتي إنا سني ولكن نفسي بذلك الطيبة أي ناباكني عن طيب النفس da daɗin rai na baka ba dole aka yi min ba. Ƙala malikun, la ba sa bi an yi min بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط إتي باب ليفي ككربي باشي وجم متن كو دبا كو أبنش كو منيني akan zaka biya shi abin da ya baka in ka zo ka ƙara masa da daɗin ranka da jin daɗi da ihsani min huma ba da sharaɗi ba tsakaninsu au adatin ko ko al'ada in aka karbi bashi sai an ƙara fa in kana zalika ala shartin aw ra'yi aw wa'yin in sharati aka yi ko ko alkawari aka yi za a ƙara din au adatan ko ko al'ada ce ta gudana haka fa zalika makruhun yace ya haramta wala khaira fihi babu alkhairi a ciki muka lura duk abin da imam malik ce la ya suluhu sai ce la khaira fihi yana jan hankalinmu duk abin da kai ka tara haramun wallahi babu alkhairi a ciki komin yawan haramun ce la khaira fihi don ba yawan kudin ake so ba ka tara halal Allah ya sa maka albarka to shi kenan shi ne suka ji daɗin rayuwa amma tara kudi da yawa in ba mai albarka ba ne wallahi za ka fi kowa wahala wake da misali a cikin irin wannan misalin halin da mutane ke ciki yau mutane sun tara kuɗi da yawa ba ruwansu wannan ya kai shekara ya kusa mutuwa wannan ya kusa shekara ya kai kaza amma har yanzu wannan kuɗin ba abin da suke nema da shi sai duniya ba za su taba cewa bara mu nemi wani ya nuna mana ya za mu sarrafa dukiyar na mu samu lahira ba a'a duniyar suke so mulki suke so jin daɗin suke so yaushe za ka ji daɗi kuma ka kai shekara nawa shekarun jin daɗi yana karewa ne daga nawa daga hamsin da biyar mutum ya gama jin daɗi haka sai a ce da safi biyu da rana biyu da daddare biyu za ka kwanta biyu in ka za ka ci abinci biyu in ka gama ɗaya haka wannan kuma kullum ka sha saboda hawan jini ba ka da yadda za ka yi ran da ya'ya suka tara kudi suka kawo dubu goma dubu ashirin in ka je likita sai ce a ya dan sauka kaɗan ya dan sauka kaɗan in ba kuɗi ba ce ga ya hau ina rayuwa wani jin daɗi ke cikin wannan rayuwa tun da babu albarka a ciki la khaira fihi kamar yadda Allah madauki suke ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa'annan sune sune sharadai na za a yi mitin za a taro shine akwai alkhairi amma duk taro da mitin da haduwa da za a yi babu wa'annan guda uku la khaira fihi ka faɗa kanka ji shakkan komai haka Allah ce la khaira fihi a yi mitin a haɗu a taru a je gari kaza a yi a dawo a yi kullum yi ake yi har yanzu kasa na da talaucewa al'umma na da shan wahala hankali na tashi an rasa zaman lafiya ba wanda ke cikin hayyaci ba wanda ke cikin kwanciyar hankali to ina ma nan taron da ake yi ina ma nan mitin da ake yi ina ma nan haduwan da ake yi ina ma nan an je kotu ina ma nan an je duk takardun da za ka karanta tarihin shari'a da shekaru ɗari da wani abakan za ga magana har a gama ta ba za ta wuce shafi ɗaya ba ko rabin shafi amma yanzu lawai zai je cika shafi tamanin ko ɗari wa yake da dama ya bi wannan ɗaya bayan ɗaya wannan ya zo ya haɗu wannan ya zo ya haɗu sai sa shari'o'i sun yawa sun haɗu an kasa warware su me kenan aka fa'idantu ba fa'idantu ba mutum ya tara kuɗi da yawa ya kai shekara saba'in sittin tamanin baya tunanin yaushe zan yaya zan sarrafa dukiyar nan je in ci more su a lahira Allah ba zai bai yi mishi muwafakan wannan ba yana son mulkin yana son tashin yana son ji daɗi yana son kaza yana son kaza har ka zo ka kai shekarar da ba yadda za ka ji daɗi kuma kana son ka ji daɗi tun kana jin daɗi daɗi na daɗi har ka zo lokacin da ba za ka ji daɗi ba kuma kana son ka ji daɗi kana da hankali kenan kana da hankali kenan tunane ke na bature tunane ke na boko tunane ke na menene da menene wannan boko da ake yi fa kai da kake da imani kana musulunci kana boko kafi yan boko kafi boko jin dadi kai ne dan boko su ne boko eh ba su ne jin dadin da suke yi kana yi boko kana yi ne dan in ka zama shugaba ka zama sarki ka zama gwamna ka zama kana business ko jirgi zaka shiga sai ka cika takarda to amfanin boko kenan har ka mai da boko aqida shikenan ka mai da boko aqida ka gama yawo can baka mutu ba zaka ga zaka shiga takaici sai a ce ai ma ritaya shikenan baka da amfanin komai kuma sai dai ka karanta jarida ka ji bashin tashin hankali da bacin rai ka da kullun sai ka dauki kudin ka ka sai jarida kana sai jarida din nan zaka karanta ofishin da ka bari da ana baka dubu ɗari a gama aikin shekara ba ga wani ɗanka ko jiga ya zo miliyan ɗari za a bashi kana ji ka karanta kuma kana kallo baya yin irin aikin da za ka yi ya za ka ji ya za ka ji kuma gobe sai ka saya ka karanta saboda mai saboda ba karanta littafin addini ba balle ka ji wallahi da kansu suna yanzu abinda zai sa ka ɗan ji sauki ka je inda ake karatun addini na sunna ka ji maliku ya ce kaza imamu kaza ya ce kaza wallahi washin sanyi ran ce eh eh amma in ba haka ba wallahi hayati zaman ba zai yi ba sai yana son ya samu wata hayaniya wata rigiman kuma ya je shiga ciki shi ce ya shiga siyasa ai ta hayaniya ai ta mene don an ka zuciyar Allah ya halicce ka dan adam gangan jiki da zuciya gangan jiki ai masa duk abin da za a yi masa zuciyar aka manta da ita kuma nan mas'alar take haka imam malik yace idza fasadat wa idza salahat salaha al-jasad kullu ala ba haka manzo Allah ya fada ba to abinda ka kashe rayuwarka duk akai shine duniyar baka same ta ba abinda ka manta da shi lahirin ya za ka same shi kasara kenan wallahi ya kamata mutum ya ce wannan rayuwar ta isa haka nan gashi na tara dukiya duk in an kara min shekaru irin shekaru na ma ba zan ji dadin su ba kuma kowa da takaici zai mutu ya bar ma 'ya'ya kuma ya san me za yi ba zai taba zuwa ce yaya za a sarrafa dukiyar nan mu taimaka ma addini mu je mu same shi a lahira ba ba zai taba samun wannan ba yana neman kuɗin kuma yana neman mulki وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا ربائيا خيارا مكان بكر استسلفه يجي أي من الله صلى الله عليه وسلم يا يا كربي باشن راكمي كرمي لزي بيا بيا بابا وندي في وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها أم أنت راكو فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وعي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به أم فهمت باب ما لا يجوز من السلف باب عندك بيان أبن بايا حلتا نباشي قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يؤتيه إياه في بلد آخر يا باشر أن أبنشي لك كانوا yace ai zan biya ka zaka biya ni Kaduna ko Sokoto ko menene da menene fakari hazalika Umar bin Al-Khattab sai sayyidina Umar yace a a wannan ba daidai bane ba me yasa qala fa aina al-hamlu ya'ni humlanahu to wa zai biya kudin da ku eh ai su duk mas'ala in akwai shubha a ciki kauce mata suke shi yasa Allah ya ba su lafiya suka rayu lafiya suka je suka hadu da Allah lafiya أم فهمت؟ قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر ونياذ وجه عبد الله بن عمر فقال سيدي يا أبا عبد الرحمن يا كي أبو عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته yace na ba wani mutum bashi amma na yi mai sharati in zai biya ne biya ni sama da abin da na bashi fa qala abdullah ibn umara fa zalika riba yace ai riba kenan قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن yace to yaya yaya zan yi na riga mun yi wannan na riga mun yi wannan an rubuta takarda kaza kaza kaza kaza fa qala abdullah ibn umara shi abdullah dan umar yace as-salafu ala salasati wujuhin ai bashi ya kasu kashi uku salafun tuslifuhu turidu bihi wajha Allah ka ba mutum bashi kana son lada wajen Allah fa zalika wajhullahi falaka wajhullahi zaka samu lada wajen Allah wa salafun tuslifuhu turidu bihi wajha sahibak bashi wani bashin kuma ka bashi ne don ka dada mishi ku fahimci juna ku zauna lafiya falaka wajhu sahibik za ku amince da juna wa salafun tuslifuhu lita'khudha khabisan bi tayyibin dan ka karbi abu mara kyau da abu mai kyau fa zalika riba yace riba kenan kala sai ce fa kaifa ta'muruni ya aba abdurrahman to yanzu ya za a yi yanzu ya za a yi kala sai ce ara an ta shukka sahifa takaddar da kuka yi din naka je ka kekketa ta ba ta da amfani fa in a'taka mithla allazi aslaftahu qabiltahu in ya baka abinda ka bashi sai ka karba lami lafiya wa in a'taka duna zalik duna allazi aslaftahu fa akhadtahu ujirta in ya baka kasa da haka ka karba Allah zai baka lada wa in a'taka afdala mimma aslaftahu alayhi bihi nafsuhu tayyibatan bihi nafsuhu fadhalika shukrun shakarahu laka in ya baka fiye da abin da ka bashi kuma cikin jin daɗi ba da sharaɗin da kuka yi ba to ya gode maka kenan wallahu walaka ajru ma anzartahu kuma za Allah zai baka ladan jinkiri da kai mishi قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه yace duk wanda ya bada bashi kada yi wani sharaɗi sharaɗi ɗaya ne za ka yi shi ne na baka da sharaɗin ka biya ni ba shi kenan ba ka biya ni sati ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya ka biya ni amma kada a yi sharaɗin kari hala wa haddasa ni an malikin annahu balagahu an abdullahi bin mas'udin kana yaqulu من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو الربا duk wanda ya bada bashi kada ya shara'in a bashi sama da haka ko da dan cikin hannu ne na harawa in kai shara'i a ƙara maka ga dubu goma bashi in za ka biya ni ka biya da dubu goma da harawa cikin tafin hannu ya ce kayi riba قال مالك الأمر المجتمع الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتهلية معلومة wanda duk ya ba da dabba bashi da siffa da aka da suka sani fa innahu la ba'sa bizalika wa alaihi an yarudda mislahu yace babu laifi amma wajibi a kan shi in zai biya ya biya mayar da kwatankwacin abin da aka bashi illa ma kana min alwala'idi fa innahu khafu min zalik sai yace sai dai in bayi ne mata aka bayar yukhafu fi zalika az-zari'ata ila ihlal ma la yahillu fala yasluhu yace sai dai in bai wanka ce ka bashi aro to ba zai ji ya sadu da ita ba ko ya baka aro baiwarsa ba za ka sadu da ita ba sai ka mai da ita aka sabili annal furuju musana musana وتفسير ما قرأ من ذلك أن يستصلح الرجل الجارية يتي متين يكربي أباش باش بيوة فيصيبها ما بدا له يجي سادو ده إتا يدي قداما ثم يردها إلى صاحبها بعينها سانا يساكي داود إتا يبيا فذلك لا يصلح ولا يحل يتي بحالتها با ولم يزل أهل العلم ينحون عنه ولا يرخصون فيه لأحد ko in aka bi haka shikenan matsala ta lalace kenan ba a katange faraji ba kenan kowa sai ya ce ka ara min ku bai wakka maimakon ta je ta yi mishi aiki sai yana saduwa da ita babu ma yunha anhu min almusawamati wal mubaya'a yace babin abinda aka hana na ciniki ko neman aure ma'ana in ɗan uwanka yana ciniki ba a hana kai ma ka zo ka yi ciniki ka ƙara ba fa abinda aka hana in an samu rukuni kaga sun samu rukuni sun fahimci juna ana tattaunawa to me ya samu wannan to ya aka yi wannan ya gaza kar ka zo ka shiga ciki an samu rukuni kenan ma an sallama masa kenan kar ka zo ka ɓata ciniki amma ba a hana a ce wannan naira dubu wannan ce ya sai naira dubu wannan ce ya kara naira ya ce ba a hana wannan ba in aka ce za a haramta wannan to ai masu kaya za su sha wahala kenan wanda ya fara tsayawa shi za a bar mishi inda ya tsaya shi kenan haka ya mace wanda ya zo zai neme ta aure budurwa ce ko bazawara ba a hana wannan yana so wannan yana so ba a'a kowa zai zo ya bayyana irin mun manta lokacin da makaranta biyu ke wani cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faɗa ya zo yana cewa ni ne wane ni ne wane kowa zai zo ya nuna abin da yake da shi ne wanda ya yi mata sai ta zabe shi ba hana ba amma kana nema wannan na nema wannan na nema aka yi rukuni wane an yi rukuni cewa an bashi an yarje masa kada ka zo ka ce to kai ma za ka yi kaza za ka yi kaza amma lokacin da ake ake nan ba wanda aka baiwa ka zo ka ce kana so wane zo ya ce yana so wane zo ya ce yana so to shikenan lokacin da budura ko bazaura mace za ta kara daraja kenan wannan ce ai shi dan kasuwa ne ai suke odar motoci a Kano nan wannan zai ce shi dan kasuwa ne ai suke kaza wannan ce shi aikin sana'ar shi kaza wannan ce aikin shi kaza wannan ce shi malamin firamare ne wannan ce shi kaza kaza ne ba haka bane ba to sai ta gama tunane da rayuwa ta gama tunane sai ta ce a kirawa ne ita ta san wanda za ta kira ba haka bane ba wa za ta kira saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya manzon Allah Abu Jahal wannan yana wannan yayi magana wannan yayi magana wannan yayi magana sai manzon Allah ya ce wane talaka ne ba shi da komai wane kuma yana duka ki auri wane ba an zama mata abin da ya fi kenan to shi kenan ya halatta kowa ya zo ya nuna iya darajarsa ta ga abin da ya fi makwanta mata hankali ita ce ta neme shi wannan ba hana ba an fahimta amma in an samu rukuni ko cikin neman aure ko cikin ciniki aka ce kada musulmi ya yi ciniki a kan musulmi cinikin ɗan'uwansa musulmi ko ya nemi aure a kan neman auren ɗan'uwansa musulmi in ai rukuni kenan قال حدثني يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض kada wani ya yi ciniki akan cinikin wani in an samu rukuni kenan amma cinikin man yazidu ba a yi manzo Allah bai yi ba ya ce wannan ya ce nasu shi da kaza ya ce man yazidu ya ce ya na kara kaza ai ko ba ai ba ala wa haddathani malikun عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم إتي لا تلقوا الركبان للبيع kada ku je ku tare ku tare fatake don ciniki sun fito kauyensu suna zuwa kafin su zo kasuwa ku je ku tare su hanya ku saya wala yabi ba'dukum ala ba'd ala bai'i ba'd kada wani yayi ciniki akan cinikin wani in an samu rukuni wala tanajashu kar ku yi annajash cinikin najash shine ga haja ana sayarwa ba ka da niyan saya kaga alaman wani yana zuwa kaman zai saya sai ka zo ka taya wannan abin duk bai fi naira dubu ka ce na saya naira dubu da ɗari biyar ka ba saya ya ce a'a to na saya da ɗari shida ka saya to baka sai ba shi tafi wannan da ya ji an hana da ɗari shida sai ya ce min to kaga ka saka shi ce ka cuce shi kenan wala ya bi hadirun libadin kada mutumin birni ya sayar mutumin kauye mutumin kauye ya gama nomansa da komansa ya tattaro kayan shi zai zo in su in ya sayar naira dubu ya gama cin riba fiye da abin da aka tsammani zai je gida ya komai da komai sai kai ka zo ka ce a kar ka sayar naira dubu za a sayi shi naira dubu biyu to kaga kai barna ke haka manzo Allah ce da'un nasa yarzuqu ba'duhum bi ba'd akwai riwaya ce da'un nasa fi ghafalatihim wannan riwaya bata inganta ba amma riwaya musulmi shi ita ce da'un nasa ku kyale mutane yarzuqullahu ba'dahum min ba'd Allah na azurta wa'ansu ne daga wa'ansu mutumin kauye shi a kauyen su in yazo ya ciniki naira dubu ya koma gida ya zama babban dan kasuwa ya ci riba a wannan naira dubu din kasuwar kashe gari kasuwan garin su zai je in ya cire naira 300 zai sai komai na gidan shi naira 700 ma ya masa yawa ya ci riba yana murna eh wala tusarru al-ibla wal ghanama kada ku kada ku daure nonon dabba nono ya cika a bakin mamman dabba nono ya cika a daina matsawa har kwana biyu uku duk wanda zai zo ya saya ya tsammanin haka tabi'ar ta take kullun nonon ta cika yake sai ka sai ka je gida kaga in aka tatsa nonon gobe ba nono kaga an yaudara kenan ko والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خير بخير النظرين wanda duk ya je sai dabba haka ra kuma ko tinkiya ko menene da menene bayan an daura nonon ba a sha ba a tatsewa nono ya cika zo kaga da za a kawo kasuwa sai aka fitar da nono kaga nono ya cika sai ka tsammani haka yake shi ka saya da ka je gida kaga an tatsa nonon kaga ba nono kaga an cuce ka to ya za a yi manzo Allah ce kana da zabin ɗayan abu biyu ba da an ya halubaha in radiyaha amsakaha in ya yi maka sai ka rike haka nan baka da yadda za ka yi wa in sakitaha raddaha wa sa'an min tamri in ba ta yi maka ba sai ka mai da ita ka kawo sa'i na dabino ka bayar gwargwado maimakon abin da ka taka قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبي بعضكم على بيع بعض أي فدر منذ الله لا يبي بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم أي أن فهمتكم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك ما ينسى ركوني kin baya yake to me kaza kaza kaza kaza bayan an samu rukuni sai kai kuma ka zo ka kara to me kayan zai ce warware wancan ciniki ya dawo wajen ka kenan ma yurafu bi anna al-bai'a qad arada mubay'at as-sa'im فهذا الذي نهى عنه والله أعلم قال مالك ولا باس بالصوم بالسلعة توقف للبيع yace babu laifi a ajiye hajar da za a sayar kowa ya zo ya taya gwargwaron iko shi fa yasubu biha ghairu wahidin qala walau taraka an-nasu as-sawma inda awwal man yasumu biha ai da za a bar ciniki wanda ya fara tayi ba za a yi tayi ba sai shi kadai to shi kenan an cutar da mai kaya kenan ukhizat bi shibhi al-batil min ath-thamani kenan wa dakhala ala al-ba'ati fi sil'ihim al-makruh wa lam yazal al-amru indana ala hadha haka imam malik ya faɗa قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش قال مالك إمام مالك يتي والنجش أن تؤتيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها أما عند مكفسر فيقتدي بك غيرك وني يزو يرود كي يرود عبد كفدا يجي سيا يا تتكين سورة أيمي أقار سمنتي بير باب جامع البيوع in lokaci ya cika sai a tashi lokaci ya cika ko bai cika ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم